أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة أخوتي رانا الصبر a wannan masallaci na sai mukan yi karatu a cikin littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha na babban malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala kamar yadda muka yi alƙawari a darasinmu da ya gabata ganin cewa mun kammala littafi muka ce yana da kyau a yi bita kenan abinda zai ba mu damar mu ƙara riƙe abinda muka karanta saboda da yawa daga cikinmu suna zub da abinda muka ɗauka ko abinda muka yi amma da muraji'a wannan zai taimaka matuƙa wajen riƙe waɗansu ababe daga cikin abin da ya gabata ganin cewa amfanin ake so ba kawai karantawa ba gori mutum ya san yaya zai yi sallah domin sallah tana daga cikin gimshiɗi na addinin musulunci kuma sallah kamar da ya gabata muka yi bayani ita ce lise basi abinda in ka kyautata to za a baka bonus za a baka garaɓasa na cewa sauran ayyukan ka ba an bincika amma da zaran sallah ba ta yi kyau ba to sai an bincika ƙarami da babba na ababen da Allah ya ɗora maka ita kuma sallah ba za ta zamanto ingantacciyar sallah ba sai in ka bi ka yi ta yadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya koya ba yadda ka gada ba ba yadda kake ganin ya kamata kawai ka yi ba sai dai kawai ka koye ta ƙarƙashin faɗa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sallo kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda ku ga ina sallah la shakka mu ba mu zamani ɗaya da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkanin abin da aka ɗora wa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyin ya isar da shi zuwa ga al'umma annabi ya isar da shi wannan isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi Allah ya baiwa abin kariya har zuwa tashin kiyama kenan ya rage gare ka ya rage gare ni akan ka karanta tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dukkanin abin da ya shahi addininka kada ka bari ka yi shi da ka ko ka yi yadda ya zo maka ko yadda kai kake so domin an yi umarni ne da shi manzo sallallahu alaihi wasallam da abin shi a yi mishi biyayya a yi mishi da'a sannan a yi koyi da shi me yasa shine udwa gare mu shine abun koyi a gare mu kuma dukkanin ibadun da zaka yi za ta zamanto ibada amsashiya ba ya zamanto kana da tushe a kanta tushen wane ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ba kuma manta ba farkon littafi da za mu fara magana akai ganin cewa shi malam ya rubuta wannan littafi ne daga kabbara na harrama har ya zuwa sallah kenan abin ya kunshi ya kunshi sallan ne gaba ɗaya farkonta da ƙarshenta to amma kamar yadda ya gabata mun yi bayani akwai abubuwan da suke alaƙa da sallah wanda dai yadda ka yi ta daidai da yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya ko kuma daidai da yadda kai kai iya daidai ƙarhinka to akwai abin da in baka hada da shi ba dai yadda ka kyautata sallaka sallaka ba za ta amsu ba shine ne menene na farko ha tsarki arwalla da zaran ba kai ba yadda ya kamata dan yadda ka kyautata sallah tabbas cewa sallaka ba za su zama to karɓaɓɓiya ba ina he ka sanya za a yi kai tsarki he ka sanya za a yi kai awa domin duka wa'innan ababe annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan su yayi nuni akan su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai yadda za a yi da shi tsarkin kanshi da ita a wallaka wanda ya gabata mun yi bayani a kai abinda malam ya fara da shi cikin littafin nan shine istikbarin ka'aba shine fuskantar alqibla ko ko fuskantar ka'aba wanda muka gani cewa sharaɗi ne daga cikin shurɗan ingancin sallah da zaran baka fuskanci ka'aba ba baka kalli alƙibla ba to ka sa akan ka cewa baka da sallah musamman a lokacin da kake damar yin ko kuma fuskantar alƙibla kamar yadda ya gabata mun yi bayani akan cewa akwai ababe da dama ko halaye da dama ko lokuta da dama wanda za a yi maka uzuri idan baka fuskanci alƙibla ba amma a lokacin da kake dama kake da dama da zaka iya fuskantar alƙibla kenan wajibi ne a gare ka ka fuskanci alƙibla ka yi sallah sannan shine zai ba da damar sallah ta takarwa to shi yasa anan malam ya buɗe magana akan fuskantar ka'aba kunga idan muka diba za mu ga malam bai ce ba fuskantar gabas ko mu yanzu aka ce ina ne za a kalla a yi sallah ya ce ina kalli gabas shi kuma ka'aba ake zobe alƙibar ganin cewa nan mu gabas ne za mu kalla shi ne matsayin alƙiblar nan ne inda ka'aba take kenan kun ga mu kalli gabas amma akwai gari ruwa da dama waɗanda su kuma ba gabas za su kalla ba domin idan suka kalli gabas sun kuskure akwai masu kallon gusu akwai masu kallon arewa akwai masu kallon yamma saboda nan ne idan suka fuskanta ka'aba su za ta kasance to anan malam yayi magana akan istiqbalul ka'aba fuskantal ka'aba fuskantal alqibla ya gabata mun yi bayani akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi zuwa sallah yakan fuskanci alqibla a sallah na farilla ko a sallah na nafila kuma akan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi umarni idan zaka bi idan zaka yi sallah to ka fuskanci alƙibla farilla ce zaka yi ko nafila idan kana da ikon fuskantar alƙibla domin akwai halayen da za su zo maka ba za ka iya fuskantar alƙibla wajen yi ba akwai wannan to shine anan ganin bayanin da muka yi a baya fuskantar alƙibla idan aka ce fuskantar alƙibla me ake ne me ake nufi fuskanta da alƙibla wancan kare mun yi bayani a kai me ake nufi fuskanta da alƙibla na'am wa yake ta ne in aka ce fuskantar alƙibla ne ake ne ha mutum ya fuskanci ka'aba ko to fuskantar da me zai fuskance su hmm? da jikin shi da ƙahuwan shaka ne ko ninka ya zama tuna fuskantar alƙibla amma wace fuskanta ta yi a ciki fuskanta ta gabai ko kuma fuskanta ta zuci ko kuma duka a duka kenan ba wai kawai ana bukata ka fuskanta da gabanka bane shikenan kawai na abu na farko abinda za ka fara fuskanta da shi zuwa ga alƙibla shi ne zuciya sannan gabai su biyo ba ka san gaban wa kake ka san tsayuwa mai kai ka san menene za ka yi wannan duka daga zuciya ake so sannan gabai su biyo ba ba kawai ka zo ka tsaya da gabai ba ka fuskanci alƙibla alhali zuciya ka ba ta wurin alhali zuciya ka ba ta tare da kai kunga wannan menene hasara ne lasha hasara ne to anan wajen fuskantar alƙibla akwai abin da ake so mutum ya yi shi ne mutum ya fuskanta da zuciyar shi bayan shi mutum ya fuskanta da gaban shi cewa ka san yanzu kana tsaye gaban ubangijinka kenan duka ya zamanto wannan fuskanta ce ta musamman ba kamar mutumin da zai zo kawai ya fuskanci alƙibla ko kuma ya kalli gabas alhali ran shi bai zuciya shi ba ta tare da shi ko kuma gaban nashi duka abu na biyu wanda ake so game da abin da ya shafi fuskantar alƙibla shine kai kirdado kai kirdadan gabas kai kirdadan alƙibla me ake nihi da kirdado ka samu yaqini kai ƙoƙarinka na ka samu alƙibla domin akwai tsayuwa daga kai wanda suka kalle ka za su ce baka kalli alƙibla ba kenan idan ka tsaya ya zamanto wannan abin a cikin ranka kuma ka yi iya ƙoƙarinka na ka gano ina ce alƙibla ta yadda za ka yi sallah domin da yawa za ka gani waɗansu idan suka tsaya sai su karkace kai daga ka gan su ka san wannan ba alƙibla ke kallo to ba so fuskantar alƙibla ya zama sannan mun yi bayani akan cewa idan mutum zai fuskanci alƙibla wajibi ne yake zaro idan bai yi shi ba sai ta bayyana daga baya cewa ba alƙibla yake kallo ba kunga ana sallar shi ta yi ne ta baci amma idan ka yi ƙoƙari ka samu ina ne alƙibla sai ya bayyana maka daga baya bayan ka shiga sallah cewa ba alƙibla kake kallo ba to anan kana da dama na kai ne ka juya ka fuskanci alƙibla kuma ka dora akan sallar ka sallar ka yi amma kawai baka nemi ina ne alƙibla ba ka zo ka tsira sallah aka zo aka ce maka kai ba alƙibla kake kallo ba to sallar ka ta lalace me yasa saboda baka gina ta akan wannan baka gina ta akan istiqbalul qibla kenan dole ne mutum yayi kokari na yadda zai ya tabko alqibla ya gane cewa nan alqibla ne kuma ya yi sallah a wurin shi yasa zamu ga a farilla da nafila duka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga wanda ya muna na sallar shi yana mai ce mashi idza aqamta ila as-salah fa asbigh al-wudu idan ka tashi zaka yi sallah to ka cika abun kun ga ashe ba wai kawai iya sallah ba arwallaka yaya take dole hikajin shi na arwallaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da arwalla yayi arwalla a aikace ya gwada wa sahabbai kuma sahabbai sun zo mana da hadisi kenan dole kai kokarin da yadda zaka yi ka iya arwalla domin ita arwalla sharadi ce ta ingancin sallah dan yadda zaka inganta sallaka in dai baka yi ba arwalla mai kyau baka yi arwalla irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ba to ka tabbata da cewa sallaka ba ta amsuwa ko ba ta amsu ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa wannan wanda ya muna sallar shi idan ka tashi zuwa sallah ka cika arwalla ka kyautata arwalla sannan thumma istaqbil al-qibla sannan ka fuskanci alƙibla fakabbir sai ka yi kabbar kenan wannan game da mutumin yake mutumin da yake zaune mutumin da yake a cikin gari ba cikin balaguro ba ko kuma mutumin da yake a kasba akan abun hawa domin idan ya shahi abun hawa ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin balaguro yusallin nawafila ala rahilatihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallata ta sallan nafila akan abun hawan shi wa yutiru alaiha haka yana yin wutiri sallar ƙarshen dare ke duka akan mi akan taguwar shi haythu tawajjahat bihi sharqan wa garban duk inda wannan taguwar tashi tayi sawa'un gabas ne ko yamma ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci gaba da sallar shi to anan me zamu iya fahimta ashe idan farilla ne kana da iko akan abun hawa misali naka ne ko kuma na wani ne kana da iko akai in farilla ta kama a tsaya ayi sallah shine in farilla ta kama tsaye sallah amma in anafila ne wa za ku iya fuskantar alƙibla ku yi kabbara ta harrama sannan mai tuƙi ya tuƙi shi ta in a saman dabba kake ta tahi da inda take so ta ba hanya in yamma za ka yi in arewa za ka yi in kusum za ka yi kuma sallaka ta yi ta yi saboda shi addini an gina shi ne akan sauki an gina shi akan sauki to shi yasa anan idan nafila ne annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaye da taguwar shi sai ya yi kabbara in yi so sai ya bar ta tahi inda za ta tsaye shi yasa malam ya yi istidlal ya kawo hujja da wannan ayar ya za a yi iya yin wannan ɗan sai ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa فأينما تولوا فثم وجه الله dai inda kuka yi dai inda kuka fuskanta to ina ne za ku fuskanta shine ina alƙibla to wannan shine hujja abinda malam ya zo da shi to anan a gaba kuma za mu ga cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi nafila akan taguwa shi yakan fuskanci alqibla da ita taguwa sai yayi kabbara sannan me ثم صلى حيث وجهه ركابه sannan sai ya yi sallar shi ya ci gaba da sallar shi duk inda abin hawan shi ya yi da shi kawai yana cikin sallar sai wasu malamai suka ce to inna fila ce ko kuma idan ya zamanto shi abin hawan ba ikon ka bane yanzu misali a dauke ka abis kaga dan kai dai ka tsaya kai sallah ba a tsaya maka kuma lokaci ya shi sallah ta hauka musamman a irin kasashe wanda ke da kai ba musulmai ba jagorori na manyan motocin ba musulmai ba babu yadda za a yi a yi maka alfurman kuma yana yi wa inda za a bi ma a huce wuri ne bai kamata a tsaya ba saboda rashin tsaron shi kenan babu zancen a tsaya a fito a isal to a wannan hali ya za ka yi sai ka ɗauki wannan matsala sai ka ɗora can domin ita sallah muddin kana da hankalinka ba za ka yi ba za ka sabka a kanka ba shi yasa za mu ga hatta da masu yaƙi Allah subhanahu wata'ala bai sabke musu sallah sai dai an ba su dama su yi ta a nau'uka da dama to wannan shine abin da ya shahi istiqbal alqibla to la'alla wani ya ce in ya zamanto abin hawan hwa kana sama to ya za a yi kai ruku'i kai sujada kaga ba za ka tashi ba ka hau bayan doki ko bayan jakki misali ka riga kabbara shi kuma yana tafiya gair maqul bayyiwa kenan aya zaka yi wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'si abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya kasance yana sujada yana ruku'i yana sujada yana mai asaman taguwar shi yana mai nuni da kanshi kenan ima'i zakai ko mota ce hikar ga ima yanzu misali in mota ce in ka tsaya sai a je a bigi kasis ba a san baya za ka yana yiwa a yi birki ya za ka in jirgi ne yana yiwa ya yi kwana ya za ka yana yiwa ya ƙara sama ko ya yi ƙasa duka wannan yana horo ko da jirgi ne tunda akwai wajen in an zo za a ce mashi yi sama ya ƙara sama saboda akwai masu huciya ta daidai wannan hanya ko kuma a ce me yi ƙasa daga inda yake ya danganta lokacin da za ka yi wannan cikin jirgi za ka ji kama an kwashe ma ɗiyan hanjinka to ina nutsuwa ta kana tsaye kana zaunan ma yaya balantana kana tsaye kaga kenan a wannan lokaci za ka riga nuni ne ka riga nuni da kanka Allahu akbar na ruku'i kenan sai ka dan sadda na sujada sai ka ƙara min saddawa wannan shine abin da yake ciki shi yasa anan malam cikin wannan ruwaya yace wa yaj'al as-sujuda akhfad min ar-ruku zai sanya sujada shi ta zamanto ƙasa daga ruku'in shi kenan shi sujada ta tahi can ƙasa ka ƙara ƙasa a yadda kai rukuyi to wannan hukunci na gaba shine muka yi magana a kai idan ya zamanto sallah ce ta farilla kuma kana da iko a kai wa kana iza arada an yusalli al-faridata ya kasance idan ya so yayi sallar farilla nazala sai ya sauka daga wannan taguwa fastaqbala al-qibla hay fuskanci al-qibla kun ga annan mun samu bambanci tsakanin nafila da mi da farla to haka to anan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake da iko akan tako to kai wa idan farilla baka da iko akai to wannan yana daga cikin kuskuren da da yawa daga cikin mutane suke shine to bari in bari he mota ta he mun tsaya ko he mun sauka la Allah inda kake tsammanin za a je a saman abun hawa kai ba za ka yi ba za ka isa ba ana iya hatsari ko ko kuma ana iya ɗaukar ranka kai komi ma yana iya faruwa to ya za ka yi kai kuma lokacin sallah ya kuma wannan sallah ba ta sabka daga kanka ba to wani yana daga cikin da yawa daga cikin kuskuren da muke idan ka samu tabbace cewa ba za a tsaya ba ko saboda shi direba ko kuma yanayin washa idan ba za a tsaya a yi sallah ba isallaka yadda ka ga ka iya yadda ta sauka gare ka ka sabke farnan iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum idan hal shari'a ta umarci mutum da wani abu aka maka umarni to ka zo da shi gurgudan iyaka to ya ne gurgudan iyaka na shine ka sallata a wannan yanayi shikenan ka sarki ka sarki daga kanka amma zancen aje he an isa ko he an wannan wannan babu wanda ya kallafa maka wannan abu kuma ka sa a kanka idan mutuwa kai fa wannan sallah tana mi tana saman kanka tana saman kanka kuma inda hatsarin yake misali macen da take al'ada ko macen da take biki sai ta ce to bari hal mota ta tsaya wannan salloli tana cikin tsarki sun haukan yanzu he ta ce bari hal mota ta tsaya sannan in je yi tsayawar da mota take ta tsinci kanta tana al'ada za ta iya sallah a wani lokaci amma wannan sallolin da ta bari suna kanta ko basu kanta suna kanta shine hatsarin abu yanzu kun ga koda daga ƙarshe in ta yi wanka ta samu tsarki wa'incan sallolin da ta sha da ta bari he ta yi ne ta musu saboda sun hau kanta sun hau kanta to shi yasa wannan abu yake da hatsarin gaske in dai sallah ta kama i sallah gurgurdan iyaka ka ba kanka lafiya ka sauke abinda ake neman da ka sauke amma in ka rike ka ce ai he kaza wani abu ya zo fa to wannan abun ba zai zame maka hujja wajen Allah domin sallah ta hau kanka da hankalinka Allah ya sa mu gani wa amma fi salatil khawf ash-shadid sallar tsoro tsoro mai tsanani domin tsoro kala kala akwai salla ta tsoro idan ya zamanto tsoron mai tsananin gaske misali ana cikin yaki komi yana iya faru a'a yankin da ake ko yankin da za mu bi yanki ne wanda ba shi da tsaro yana yiwa a kawo farmaki yana yiwa ba za a kawo ba kenan kowane yanayi yana tahiya da yanayin ibadarka shi yasa anan malam yace wa amma fi salatil khawfi shadid amma kun ga yin sallah a cikin hali na tsoro mai tsanani فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي idan yanayi ne na tsoro ake ciki musamman ikuna wanda suke cikin faturi misali kowane lokaci yana yi wa a musu farmaki kowane lokaci ko wani yanki daban wanda za a ba a kuce to idan an kai wannan hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wa al'ummar shi da su yi sallah a ƙafa ne ko a saman abin hawa kenan kuna da zaɓi ku sabka a jero a yi sallah irin sallah ta tsoro da aka matsala ko a ƙafa ne kuke duka ya danganta to a nan za ku yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna fuskantar alƙibla ko kuma ba ku fuskantar kina a kowane hali duk inda kuke kallo za ku yi sallah to wannan idan ya zamanto wannan yanayi na tsoro ne mai tsanani to akwai lokacin da musulmi za su samu kansu suna cikin yaƙi suna cikin yaƙi ga yaƙi ana tafsawa to shi ya miye ya kamata mutum irin wancan na sahu za a je a yi ko kuma shi ne a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza talaku fa inna ma huwa takbir wal isharati bir ras to an shiga hilin daga ana taɓarin wuta ana ta kafsawa tsakanin makiya ko kuma su masu gari da makiya ya ne za a yi sai annabi ya ce idan kuka cakuɗa yanzu kenan ana fage na yaƙi wannan su buga wannan su bugu sai annabi ya ce fa inna ma huwa takbir abinda za ka yi aiki da shi kawai kan bara kadiba fa lokacin da an gama ana gurumzo fa ana yaƙi amma sallah ba ta sauka daga kanka ina ya kana gida a zaune ina yadda kana balago ina yadda kamar mai siyon kake ila ma wani abu marar amfani wannan yaƙi kuma yaƙi wannan irin yaƙin da za a ɗaukaka musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗan haka yace idan kuka cakudanya ko da makiyanku me za ku yi fa inna ma huwa takbir wal isharati bir ras kabbara kawai za ku riga ku riga nuni da kanku za ka riga nuni kai kabbara na harama Allahu akbar ka karanta abin da ya sawwaka ko ma baka karanta ba ka yi nuni Allahu akbar rukuri kuma ba kanka za ka sa ƙasa ba alman iya fille ma kai ko nuni kawai za kana kallon gabanka kana kana wani bai hana wani kadiba bayan ka wane ne hagun ɗinka mine ne bayan ka mine ne duka bai hana a sallah saboda sallah ce ta cikin tsoro kuma sallah ce wadda tana an cakura kenan za ka riga kabba kuma za ka riga nuni da haka sujada Allahu akbar ba sai ka lankwasa kanka ba na ba sai ka lankwasa kawai za ka dauka sujada ne kai za ka dauka ruku'i ne kai za ka dauka zaman tahiya kake za ka dauka tahiya kake kai har za ka zo sallama kuma sallaka tayi me yahi addini ashe ka gani waɗanda suke huta su yi watanni ba tare da sun yi sallah ba wannan kuskure ne ba ƙarami ba kowane hali akwai yadda za ka yi sallah abin da ya rage gare ka kaje ka karanta kowane hali ba a yahe maka ba don akwai masu jumlatu masu haɗa sallah ko waɗanda shi zai ce maka wallahi ana bin shi sallah ta wata ɗaya ko wata biyu ko wata shidda ana bin shi sallah wa yake bin ka sallah wata shidda kaga wannan wanda ya bar sallah da gangan wasu malumai suna cewa ko yayi ta Allah biya musu saboda inna salata kanat almu'minina kitaban mawquta ita sallah da muke gani Allah ya sanya mata lokacin kenan ba kai zaka zaba ba kawai ka kai yadda kake so abin da ya rage shi ne kawai arga karanta irin wannan abubuwa shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wannan bayani sai ya ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla a wannan halin da kake ciki tsakanin gabas da yamma ko ina ka kalla alqibla ko ina kalli ko ina isalla sarki abinda Allah ya dora kenan kaga don wani sakaci idan ka gani wannan laihi ne daga gare ka saboda kai ne baka koya ba kai ne baka nemi sani ba muddin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kahu ya zo yayi bayani to hujja ta kare a kanka kai ne baka koya ba kai ne baka karanta ba babu abin da zai hudda ka gobe wajen Allah kuma babu ruwan Allah da mai kai har baka yi sallah Allah ya gane da mu abin da yake ƙara mana bayani akan dukkanin mutumin da yayi hashashi yayi kirdado ya san ina ne alƙibla yanzu daga baya sai ta bayyana cewa ai ba alƙibla ka kalla kai sallah ba wannan bayan ka ƙare sallah ke ko kuma kana cikin sallan sai yan gari ko yan unguwar suka zo suka ce malam aina ba alƙibla kake kallo ba muka ce idan baka yi ƙoƙarin ka gano alƙibla ba ka tsira sallah to da an haɗi maka haka baka da baka da sallah amma idan ka yi ƙoƙari ka gano ina ce alƙibla kai anaka hashashe da anaka yadda ka tabbatar nan ce alƙibla ka kalla sai kuma daga baya sai aka ce maka ai inda kake kallo ba alƙibla ba ce nan kana da dama ka juya in kuma ka yi da sallah sallah ka tayi ne ta amsu dalili akan haka shine hadisi na Jabir radiyallahu anhu yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance tare da annabi tsira da amcin Allah su tabbata a gare shi fi masirin aw sariyatin a cikin wani ayari na mayaka a cikin wani ayari cikin wata tahiya na ayarin sojoji fa asabana ghaimun sai gajimare ya samu sama kenan gajimare da hadari suka lullube sama yanzu da suka lullube samaniya kenan ba su gami rana ko fataharraina واختلفنا في القبلة yace sai muka yi kirda muka yi hashashi wai ina ce alqibla ina ne ya kamata a kalla yace wasu su ce nan wasu su ce nan shine waqtalafna fil qibla muka samu sabani akan ina ce alqibla ina ne ya kamata a kalla ayi sallah to anan ya faru fa salla kullu rajulin minna ala hida shi wannan ya ce nan ne wannan ya ce can ne an ƙi yarda an ƙi ta sai kowa ya sallashi shi kaɗai ne ban yarda da abin da ka faɗi ba shi bai yarda da abin da ya faɗi shi kenan kowa sai ya ce to aka ce kowa ya je ya sallashi shi kaɗai sai ya ce fa'iza na hannu sallai na alagairin ƙibla ana haka sai kawai kowa ya iya sallashi sai rana kawai daga jimaran nan ya gusa sai ga rana ta fito sai suka gane cewa ashe dukkaninsu babu wanda ya salla yana nan alƙibla kowa ya yi hashashe amma hashashen bai ci ya ce fadakarna zalika linnabi sallallahu alaihi wasallam sai muka labarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya faru tsakanin falam ya amuruna bil i'ada annabi bai umarce mu da mu sake bi ba mu sake sallah haka yace ya bashi labarin duka ga abin da ya faru annabi bai ce ba to ku je ku sake sallah me yasa saboda wancan dalili na cewa sun yi kirdadan su san ina ne alƙibla shikenan sallar su ta yi wa qal qad ajza'at salatukum sai ma annabi ya karfafa musu yace musu haƙiƙa sallar ku ta amsu sallar ku ta amsu kunga kenan anan tunda sun yi kokarin su gano alƙibla daga baya ta bayyana ba alƙibla bace suka kalla shikenan sallar su tayi amma inda ba su yi kokarin su gano ina ce alƙibla ba kawai kowa ya je abin da ya ga dama wa'annan za a umarce su da su sake sallah to shi yasa ko kaje zaka sake kaje zaka yi sallah a inda baka san ina ne alqibla ba ikirdadan kirdadan nan da zaka yi zai zanne maka makafa na kasan yaya za a yi ka gyara sallah kawai juya za ka yi ka fuskanci alƙibla ka ci gaba wannan shi kuma akan haka dalilin nan na gaba yana mana bayani akan haka wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitul maqdis wal ka'aba bayna yadayhi kun san da asali kahin Allah subhanahu wataala ya fuskantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa alƙibla ina ake kallo ayi sallah shine Qudus masallacin Qudus can ake fuskanta ayi sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta addu'a akan Allah ya dawo musu da alƙibla ta kasance Ka'aba Allah ya amshi addu'ar shi ya amshi roƙon shi to amma wahayi da ya sabka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wahayi kahin ya da ya sabka cikin dare ya sabka yanzu su wa'annan wanda suke a garin madina sai suka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina ya fuskanta shi ne mi ka'aba yanzu da suka bugo sabko suka fito sai suka taro wani masallaci a ƙarshen gari na madina su ba su labarin cewa ga wahayi ya sabka an canza alƙibla sai wa'annan matahiya suka tarro su kamar yadda ya zo a cikin hadis suna sallah yanzu suna sallah sai wa'annan mutane suka ba su labari kamar yadda za mu ci wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitul maqdis ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana mai fuskantar masallacin Qudus wal Ka'aba bayne dai alhali Ka'aba tana tsakanin hannayen shi kenan Ka'aba tana garin shi tana gaban shi shine a Makka qabla an tunazzala hadhihi al-aya kahin asabkan da wannan aya kenan annabi Baitul Maqdis yake kallo masallacin Qudus yake kallo yake san qad nara taqalluba wajhika في السماء ولنولينك قبلة ترضاها kunga anan Allah subhanahu wataala yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga cewa fuskanka tana bukata ko tana tsananin so na ajuya ta zuwa ga Ka'aba ta zamanto ita ce alƙibla a wannan aya da ta sabka sai Allah subhanahu wataala ya ce to a yau mun juya maka alƙibla wacce ranka yake so ita ce mi ita ce ka fuskanci masjidil haram shine ka fuskanci ka'aba ka fuskanci ɗakin Allah kuma kenan anan an sauyawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda zai kalla to shine malam yace wayannan sahabbai da suka rawaito falamma nazalat wannan aya da ta sabko ko da ta sabka shine me falamma nazalat lokacin da ayar ta sabka istaqbala al-qibla kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci al-ka'aba ita ce qibla fa bainama an-nasu bi fa bainama an-nas bi quba fi salati as-subh amma su masjid quba busu san da wannan labarin cewa aya ta sabka an canza alƙibla kenan so suna kallon baitul maqdis a cikin sallar asubahin da suke iz ja'ahum atin sai ga matahiya sun zo za su huce faqal sai suka ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-laila qur'an ku sani cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa an sabkar a gare shi a yau wannan daren alƙur'ani kun ga wannan ƙur'anun shine me ai ba qur'ani duka aka sabke wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren an sabke mishi wannan ayin ne ko amma me aka kiraye ta qur'ani shi yasa zamu ga da yawa daga cikin kuskuren mutane da suke yi za su ce a wannan yaro ne ta bashi qur'ani kamil ya karatu amma a bashi juzu a bashi kamar juzo amma ko wata wa'insu adadi na sorori alhali aya ɗaya cikin alƙur'ani mace ce ƙur'ani ce aya ɗaya in ka ce na yarda da dukkanin ayoyin da suke cikin alƙur'ani banda aya ɗaya me hukuncinka a kaga to shi yasa wannan shi rawun hadis yace kad unzila alaihi laila qur'an hakika an sabkan a gare shi shi annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan dare alqur'ani aya ɗaya qur'ani ce wa kad umira an yastaqbil alqibla an umarce shi da ya fuskanci alqibla ala suka ce ku saurara annabi an umarce shi ya fuskanci alqibla to kuma ku saurara ala fastaqbiluha ku saurara ku shi ko ma ku fuskanci wannan alƙibla ku fuskanci ka'a shi yasa a yau babban hatsarin da muke ciki shine irin araba kan musulmi araba kan musulmi yanzu mu diba mu gani wa'innan wa'insu matahiya ne kalila suka zo za su huce ana sallah suka ba su labari ga abin da aka yi kai tsaye suka yi suka shuru kai tsaye suka shuru wannan shine musulunci shi musulunci kullum yana kare saɓani tsakanin al'umma mai musulunci yake so a zama tsintsiya ɗaya tsintsiya maɗaurinki ɗaya haka musulunci yake so kunga a nan da suka musu bayani ma juyawa yana yiwa wani mai faɗa ya ce a yau ai su wancan sahabbai ne ba a san su da ƙarya ba ko kuma wa'yan wancan zamanin ne ba a san su da kaza ba kun san masu shuba haka za su haɗe ko to wayannan ai ba a faɗi ko su wane ne balle ka ce ana an yarda da su ɗari bisa ɗari manahukai nawa ke da kwai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a garin a garin madina ba su ƙin hal sura ta sauka da sunan su ko a suratul min munafiq suratul munafiq to amma mu a yau mu diba maga a mas'alar ganin wata kaɗai yadda ake shan taba yadda kawunan mutane ke rabu wannan shine farkon abin da makiya musulunci suke so su shimfiɗa ma ɗan uwanka musulmi baka yarda da shi irin rayuwarsu ta kafurci ɗan uwanka musulmi baka yarda da shi ba gani kake a ai azumin tele ne azumin wane ne azumin radio ne haka zaka yanzu wa'annan duk wanda suka gani kawai a wajen su a su gani kuma dan mu gane abin san zuciya ne akwai wa'anda limamin su zai ce shi ma ya gani ko ya ga wanda suka gani amma za su kai koraba da shi me yasa saboda san zuciya san zuciya shi ya kawo haka to wa'annan ga su kai tsaye kawai suka ce musu ala fastaqbiluha ku saurara fa ku fuskanci alqibla domin shine wahayi ya sabkowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kanat wujuhum ila ash-shami wa'annan masu sallan fuskokin su suna fuskantar wajen sham kenan Filistin a yau wanda can ne masallacin Qudus yake فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة sai aka juya shi yasa a yau haka in ka je masallaci in ka je garin Madina za a nuna ma a ce masjidu qiblataini masallaci ne qibla biyu ga tanan da ake nan ake kallo a kalli wajen Filistin masallacin Qudus amma da aka wahayi da ya sauko sai aka juya mu dauka kamar ana kallon gabas mu anan ko sai a juya limami ya juya ya kalli yamma kuma haka za a juya daga nan limami ya juya ya juya ya juya ya maida alƙiblar shi yake fuskantar ka'aba su ma mamu duka suka yi aka juya shi yasa ya zama to masjidu qiblatai masallaci mai ƙibla biyu to anan wastadara imamuhum sai imamun su ya juya hatta istaqbala bihim alqibla har sai da ya fuskanci alqibla kenan wannan kun gani dalili ne na cewa idan mutum su wa'annan suna da yaqinin cewa ina ce alqibla inda suke kallo amma ba su san cewa wahayi ya sabka ba an canza shi yasa wannan abin ya ba su dama su juya amma wanda bai yi tunanin ya fuskanci ya samu alƙibla ba kawai ya zo ya tsara sallar shi yadda ya ga dama to kai ba ka da wannan inci yanzu dole wannan sallah ta lalace ka fuskanci alƙibla ka tsara sabuwa amma in ka yi ƙoƙari to wancan dalili hadisi na jabir dan abdullahi ya zame hujja kuma cewa ga yadda suka yi ƙarshe suka zana wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai ce su sake sallah kenan sallar su ta yi ta amsu in kuma kana tsakiyar yi ne ka bayan kayi kirdado na ka san ina ne alƙibla sai ka sani ko aka sanar da kai kenan a wannan lokaci kai ma juyawa za ka to wa'annan su ne huskokin da ya kai a fuskanci alƙibla a taƙaice ita fuskantar alƙibla ana so a yi ta da zuciya da gabai ba da gabai kaɗai ba har zuciya ka ta fuskanci alƙibla da san gaban wa kake menene za ka yi duka wannan sai ka sa su kenan ka kyautata zato na cewa a wannan tsayuwar da na yi kawai na samu alƙibla in ta bayyana daga baya cewa baka samu ba to kana da damar da zaka juya in kuma ka riga ka kare ne to sallaka ta yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa wa'ancan mutane hukunci ina anan abinda zamu iya ganewa ba a yin sallah ko sallan mutum batta amsuwa sai in ya fuskanci alƙibla da zaran bai fuskanci alƙibla ba to ka tabbata da cewa baka da sallah kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi wa wannan bayani na cewa wannan wanda ya muna na sallar shi tun farkon hadisi na cewa asbighul wudu ka cika a wannan dan zaka zo kai sallar kayi ta daidai amma baka yi arwalla mai kyau ba baka yi arwallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya kai asara sallaka duk kyawun ta bata amsu saboda ka bar sharadi daga cikin sharuɗa na ingancin sallah sallah ba za ta amsu ba sai in ka kyautata arwalla shi kuma ba za ta zama to kyautata arwalla ba sai in ka karance ta yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya tunda duka bangare guda biyu annabi ya koya ya faɗi kuma ya yi an gani to wannan shi ne game da abin da ya shahi fuskantar alƙibla a cikin sallah cikin gaugawa shi wajen arwallah wa zai wasafta mana arwallah magani irin wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu samu wani masala ina ga farkon darasin mu wancan haka muka yi ko sai da aka masala sai an buga misali akai irin arwalla na'am Mm.
tun daga matsalar tashi ta al'ada har yanzu zuwa nan kuma daga nan sun yi tsawo wa da wanke su in yi wannan tuba na shigo ruwa ya wanke hannun shi tun daga nan ke wani kuna ga ya zo shi hannun ƙarshen nan da kawo shi ma ya so nan ma ya yi ɗana hannu shi ma duka ya so bana ya dubu ruwa ya haka ya shawo kai da matsanta shi da hukun shi ya dawo har da shi da shi bana sai ya shi bana sai sa wannan ya dubu nuna a cikin kome sai ya haka da wannan ta ba ya da Sunan a shawarar da ya tare da kai in gani da tsara ka duba ruwa wanke ɗauka dukkan abin da ka sa ya ka kan shiga ko kuma kuma duka ajin sauri ya shiga wanke ba an sa kawai dama kuma sai ka wanke da
Am. Mun ga arwalar shi. To akwai gyara? akwai gyara a ciki? ha? babu babu gyara to abu na biyu na farko ya yi maganan uku uku ko banda shafar kai to in mutum ya yi biyu biyu ha in yi ɗaya ɗaya shi ma ya yi kenan ba dole ne uku ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ɗaya ɗaya ya zo yayi biyu biyu ya zo yayi nawa uku idan kai ɗaya ɗaya kana ganin cewa dukkanin gabbai za su wadatu da ruwa shikenan ajza'at arwallaka tai haka biyu biyu haka uku sai dai a uku ukun ana tamanin cewa ko ina zai samu ko ba za a samu matsala amma mutum in ya iya yakan yi mi yakan yi ɗaya ko biyu ya danganta misali ka ji za a tada sallah a barka ya halitta ka yi ɗaya ɗaya to me yasa za ka yi uku ka gani ka yi ɗaya ɗaya ka je ka samu sallah wannan duka sauƙi ne na ni na addinin musulunci to bayan shi fa ha ka ƙare a ruwan ko to ka tuno da wannan akwai wata lokacin da zai shahi huska da hannu nawa yayi da hannu ɗaya kai shi kuma me ya kamata yi da hannu biyu idan ka zubo ruwa za ka zuba a huskarka wannan hannayenka duka za ka sa ka yi mi ka cuɗa duka ka cuɗa su kuma abinda mutum zai mura'at kun ga akwai mai lokon ido ko duka za ka sa yatsa ka cuɗa ko'ina kuma ya yi bayani akan kwaɗin huska da tsayin huska tsayin huska shine daga matsarar gashi na asali me yasa ake cewa matsarar gashi na asali akwai mai san koko wanda za ka gaban duka tal ne kaga ba za ka ce ba ya shaho daga tsakiyar kai sannan ya wanke can ba fuska ba ce can kai ne kenan matsirar gashi na asali gaban goshi nan ne zuwa ƙarshen haɓa nan ne tsayin fuska in ya so faɗinta daga kunne na dama zuwa kunne na nawa eh, zuwa kunne na hagu in ya so ka sa hannunka duka ka tabbata da katola to shi gemu a cikin me yake a cikin huska yake kenan shi ma za ka sa mai ruwa ta yadda he ka tabbata da ka taɓa fata na jikinka tunda misali mutum yana da gemu da yawa in ya ce ya tsaya kawai ruwa zai tsaya ne a saman gashi ba tare da ya samu ya ƙinin cewa ya taɓa fata ba kenan dole ka sa ka cuɗa duka ka tabbata da cewa ruwa ya taɓa fatanka haka ne sai ko aini wanke hannu zuwa tahin hannu ko shi ya masala amma na san da yawa su gane wannan saboda da yawa daga cikin ƴan uwa wajen arwalla da hannu ɗaya suke misali zai zubo ruwa sai wanke na dama kaɗai kuma ya zubo ruwa ya wanke na na hagu mun haɗi cewa la hatta da larabcin yake nunawa gasulul yadaini ilal kuwaini wanke hannaye zuwa tahin hannaye kenan tare za ka wanke in ka zubo za ka sa duka haka za ka shoda duka haka za ka sa kenan ba ɗaya za ka wanke ba sannan ka dawo kan ɗaya a duka biyu za ka gama ka wanke an gane sai wajen abin da ya shahi gwiwar hannu wannan gwiwar hannu ana so ta shiga daga cikin abin da za ka wanki ba ka zo kanta ka tsaya ba don da yawa za mu ga haka suke kenan ka tabbata da cewa wannan gwiwar hannu ka wanke hal'ita hal'ita ke sa aka ce ma'al mirfaƙai kenan ila bi ma'ana ma'a har zuwa gwiwar hannu sai kuma abin da ya shahi kurkurar baki mun yi bayani a can baya cewa kurkurar baki ba a sa yatsa wal madmadatu ake cewa me madmada idan ka diba asalin larabci za ka gani shine mutum ya sa ruwa a bakin shi ya riga jujjuyawa ba tare da ya sa wani yatsa ba tare da ya sa yatsa ka sa ruwa a bakinka ka jujjuya sannan baki da hanci za ka ɗauko su ne da ruwa guda za ka yi aiki za ka yi ɗauko ruwa guda da shi ne za ka yi kurkura kuma da shi ne za ka yi shaka kenan za ka ma hannunka zirhi haka idan ka gumsa sai ka juya in ka juya sai ka zubda sauran na hannunka shi ne za ka yi za ka shaka kuma ana so idan za ka yi shakal ka sha ruwa ya shiga hannun haishon karan hanci musamman na sallar asuba saboda nan ne mabit makwancin shaidan cikin wannan abin naka ka sha ka bege shi kuma ka sa ka hato haka ake haka bar shi muka yi haka ake so kenan wannan shine mutum zai yi ya gumza ya wannan sauran sai ya shaka a hanci ya sha in ka ja sai ka ɗora hannunka na hagun sai ka hudda shi ne istinshaq wal a istinsa shetarwa kenan wannan da ruwa ɗaya za ka yi shi ma haka na kai kamar yadda ya bayani cewa za ka yi shafa ka fara daga nan gaba duka hannunka haka ake so ka gama su in ka gama wannan ƙarshen wannan nan za ka ɗora shi gaban goshinka sai ka ja ka tafi halƙeya halƙeya ba halƙarshen gashi ba inda an ka ce halƙarshen gashi akwai wanda gashin shi ya zo gadon baya ko nata ya zo gadon baya za a yi kenan halƙarshen ƙeya ƙarshen kai nan ake so ka sha shi yasa an ce masuhun ra'as ko shahwal kai ba masuhun sha'ar ba sai mun bambanta ba shafal gashi ba aka ce shafal kai aka ce ko to kenan in ka bi gashi wannan wani abu ne can kai abin da ba a saka ba amma idan ka ja ka zo bakin ƙeya nan ne ake so wannan nan ɗinka zai zo har ƙarshen ƙeyarka sannan he kai ne ba ka ɗaga ba he ka mendo shi kenan ka kai ka mendo ba tare da ka ɗaga in ka medo shine zaka zarce da ruwan wannan dai leman leman nan shine zaka shahi kunnuwa wannan ka sa a cikin ramin nan dan wannan koramin na cikin kunne ka tabbata da cewa ka buɗa su ka shi kai shawa cikin su sai babban wannan tun daga nan inda ake sa dan kunne haka zaka janyo su a baya idan ka ida he kai addu'a nami na arwana to dole in kana so sallaka ta amsu dan yadda ka kyautata sallaka dole ka kyautata arwala in ka kyautata sallah baka kyautata alwala ba to ka sa akan ka cewa sallaka ba ta ci saboda ita alwala shar'i ce ta ingancin sallah da zaran ba ta yi ba to sallaka ba ta yi nan ya kamata mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ubangiji ya tara mu cikin lada kenan haka za mu koma cikin gaugawa marga ɗaukan masail da kuma wuraren da muka san suna da wahala kenan haka za mu yi mu koma a rarrike da sauransu ta yadda wannan abin a aikace muke so a yi shi ba kawai a faɗi a faɗi mun sarke siffatu sala ba shi bane muke so a'a da ka sarke siffatu sala me ka gyara me ka karu da shi saboda in kana kyautata sallar kai da kanka zaka ji nutsuwarka ta saki nutsuwa kawai zaka ji ta saki kuma za ka ga duk wani ababe na barna da izinin Allah zaka yi zaka kushe musu saboda Allah ya faɗi a cewa sallah tana hana me alfasha da munannan aiki Allah ya sa mu dace da fatan abinda muka yi daidai Allah ya tara mu cikin lada kuskuren da muka yi Allah Ubangiji ya fi mana. Allah muna roƙonka da sunayen kyakkyawawa wanda in an roƙe ka da so kana badawa, in an tambaye ka kana amsawa. Ya Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, Allah biya mana buƙatunmu na alkhairi, Allah biya mana buƙatunmu na alkhairi. Dukkanin shari Allah Ubangiji ya kare mu, Allah Ubangiji ya kare mu, Allah Ubangiji ya kare mu. Iyayenmu Allah Ubangiji ya sanya albarka a cikin rayuwarsu. Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya, Allah Ubangiji ya ba su tsaro daga gare shi, ya hayu ya kayyom, ya zaljidar ikram ya aziz ya gaffa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kare mu ya kare zuriyarmu, Allah ya kare mu ya kare zuriyarmu, Allah Ubangiji ya sanya mu kan hanya mai kyakkiya, hanya ta gari, hanya wacce take sa yarda Allah, ya hayu ya kayyom, ya zaljidar wal ikram, ya aziz ya ghaffa Allah ubangiji ya tsare mana kasanmu Allah ubangiji ya tsare mana kasanmu ta ko'inanta Allah ya tsare mana kasanmu ta ko'inanta dukkanin masu kulle kulle masu makirci akan kasanmu Allah ubangiji ya shirye da su umma su shirya in ba za su shirye ba Allah ka yi mu sani Allah ka mana maganin su ya Allah dukkanin wanda ya nufe mu da mugun abu na hasada ko sihiri ko makirci Allah ka maida akan shi Allah ka maida akan shi Allah ka maida a kan shi Allah ka sanya tsare-tsaren shi tsari ne na rushiya ya hayu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ya aziz ya ghaffar masu dawainiya akan yada musulunci duk inda suke Allah ubangiji ya biya su Allah ubangiji ya biya su Allah ubangiji ya biya su Allah ya sanya albarka a cikin neman su Allah ya sanya albarka a cikin neman su Allah ya kare su daga dukkanin wani sharri wanda wasu yi su ma Allah Ubangiji ya sanya su daga cikin masu yi ya hayu ya qayyum ya mannan ya badi samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayu ya qayyum ya al ahad al fard as samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wala hawla wala quwwata illa billah